والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau an taba rashi daga watan zulhijja shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan yuni shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya dan ba manta ba satin da ya gabata muna wato kitabun sala babu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam mun tsaya da rashi na ashirin da tara za mu tashi darasi na talatin daidai hadisi mai lamba ta tamanin da takwas shafi na tamanin da takwas shafi na sha tara inda ma da yake عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما an karɓo daga barawa dan azib Allah madaukakin sarki ya tsara musu yadda qala yace ramabtu salata ma muhammadi sallallahu alaihi wa sallam na qurawa sallar annabi muhammad kira da annabi Allah tabbata a gare shi ido shine ramabtu bi ma'ana nazartu bi haythi na tsira wa sallar ido ina mai kwaɗayi in ga yaya annabi yake gudanar da sallar sa wa shiddati tadabbur da kuma wato tsananin biyayya ga abin da annabi yake aiwatarwa shi ne ramaku nan kun ga shi ma kafin mu wuce mun ga bayan shi barawa bin hajji mun yi tarjamar sa baya yana cikin matasan sahabbai da yana cikin sahabban da wani yaki da za a annabi yake koma saboda haka har annabi ya bar duniya ba shi da shekaru masu yawa bai duk bai kai shekara ashirin ba to shine barawo bin azib to yake cewa ya tsara wa sallah annabi alaihi salatu wassalam ido sannan anan za mu ƙara samun wani dalili cewa a ce idan sahabbai suka faɗi sunan annabi alaihi salatu wassalam ƙarasawa suke da sallallahu alaihi wasallam ba tare da hanyar salati ibrahimiyya ba har satin da ya wuce mun faɗi wani dalili ban sani ba ko a wannan majalisin ne ko a Uzaiba ne ko a Uzaiba bin Jamal ran talata cewa akwai waɗanda suka yi sabani akan idan ka ce Annabi Muhammad to sai ka ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid in a kuma faɗa suna Annabi haka za ka yi kaga akwai aiki ai yawwa idan ka je kala haddana kuka ce ka tabbata sauraron kala haddana ka yi da za a karanta hadisi da yawa a lokaci guda kafin ka gama ba hadisin an faɗi suna annabi ya kai doriya yawa saboda ran talata ne muke wannan magana saboda haka wannan dalili ne shi ma daga cikin dalilai da yake nuna ya halatta kuma faɗi suna annabi ka ce sallallahu alaihi wa sallam duk da cewa sahabbai ba a iya samun suna faɗar suna annabi ba sai dai su yi rasulallah nabiyullah to amma shi da suka faɗi sunansa kuma za ka sun ƙara shi da sallallahu alaihi wa sallam wannan dalilin ne shi wani cikin daga cikin dalilai da za mu riƙe ba wajen tu kiyama sai na samu kai wanda annabi alaihi salatu wasallam yake a sallah baraka adahu da kuma rukuinsa nan raka'atahu ba raka'a ake nufi ba ruku'i an gane ko ba kidalahu ba'da ruku'i da daidai to da yake bayan ya dago daga ruku'i gashi ma ya fito ma da kalma karara da tsaya wanda annabi yake bayan ya fito ya dago daga ruku'i fatajida da wuda sujada da yake wajaltatahu da zaman da yake ta dawo baina sajidatai da tsakanin sujada guda biyu idan annabi yayi sujada ta farko yana dawowa ya zauna to zaman da yake yanzu za a ga ya wanda me ake so a ce wajaddadahu ma baina taslimi wal insiram da zaman da yake tsakanin wato sallama da tashi da tafi gida qariban min sawa to idan ka auna wato tazarar na mintuna kusan daidai wa daidai misali idan yana yin minti ɗaya da rabi ɗaya da rabi a cikin rukuni don ya dago daga rukuni yana yin gurin gurin minti ɗaya da sakanni kuma shine abin da ake nufi idan a sujjadarsa annabi baya sauri game da muke yanzu a sallah da mutum ya yi sujjada yana dawowa sai ya koma annabi baya haka a sallah sai ya zauna ya yi addu'o'i sannan ya kuma koma shine abin da hadisin yake gaya ba cewa tsakanin aiki da aiki da wannan harka din to annabi yana tsayawa ya yi wani abu ya dan daidaita gabobin da su koma ita ce sannan sai ya tafi wani aiki shine abin da ake faɗa sauri da mutane suke kaga mutum kamar an an biyo shi shi za a aka hana ka yin sallah lokacin da kake jin bawali ko bayan gida ko wani da ko wani uzuri ko yunwa domin ana buƙatar nutsuwa ana buƙatar ka nutsu sosai kai sallah domin munajati kake da Allah su sahabbai da annabi alaihi salatu wasalam suna samun nutsuwa ne da kwanciyar hankali suka tada sallah mu kuma muna tajin shiga tajin hankali idan muka fara sallah shine bambancin za ga mutum yana yi zai ce yahuda an gane ko yawa shine arahatu biha ko kuma arahatu minha annabi ta yake arihna biha ya bilal hutar da mu da ita ya kai bilal amma mu kuma arihna minha in sauri mai sallar nan kawai kowa ya tashi dai da mutum ya yi zai ce wallahi an na ji daɗi na sauke nauyi eh ya sauke nauyi saboda ta yi jinki dama to su sahabbai suka shiga sallar ne suke samun nutsuwa cikakkiya to wannan shine abin da hadisin yake nuna mana cewa qariban min as-sawa wayannan daidaitan da yake yi tsakanin sujjada ruku'i da dagowa daga ruku'i da tafiya sujjada duka wannan akwai zaka ga bambancin baya bin na sakanni idan annabi alaihi salatu wasallam ya minti biyar a sallar dare misali a rukoyinsa in ya dago kafin ya tafi sujjada in ya dago yayi sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda mil as-sama addu'o'i zai tayi sai ya jima a sai kamar wanda zai karanta Fatiha da sura sannan sai kuma ya tafi sujjada musamman sallar da yake yi shi kadai za ga addu'o'in yana faɗaɗa su domin sallar daga kuma idan ya zo a sallah duk ba duk aya idan ya zo ayar da take magana akan azaba sai ya tsaya ya nemi tsari ayar da take magana akan rahama sai kuma ya roki Allah madaukakin sarki ya tabbatar haka annabi yake sallar sa a sallar dare to haka idan ya zo wato ayyuka na ruku'i da sujjada addu'o'in da yake yi da tasbihin da yake masu tsawo yake yi kusan kwatankwacin ta iya kaiwa gwargwadon wato tsayuwar da ya a cikin sallar haka annabi alaihi salatu wasallam to shi ne malai yake wa fi riwayatin lil bukhari ko wa fi riwayatin bukhari ma kala al qiyama wal qu'uda amma banda shine ma kala al qiyama ma kala al qiyama banda tsayuwa ta karatun sallah ita tsayuwar tana bin duk dauran tsawo wayannan abubuwan da aka faɗa duk tana bin su tsawo warfa'u da zaman sa wanda zama na tayyiya domin a tayyar karshe annabi yana addu'o'i ba yawa domin annabi cewa idan ka zo wannan gabar ka roki Allah bayan ka nemi tsari daga wannan abubuwan guda hudu to ka roki Allah kuma abin da kake so saboda haka annabi yana yin doguwar addu'a shi ma a tayyar karshe kaga inda aka samu cewa annabi na tsawaitawa tayyar karshe ba sujjada karshe ba sujjada kalle da suke tsawaitawa babu ko hadisi bai yi babu akai kawo al'ada ce wasu dauka abun ba ibada ce zai ga wani yanzu sai sujjada kalle ya dade ba shi da asali ma an zan lahu bi hadin sunna sai dai idan addu'o'in ka ne kai babu ka san kai wannan dadewar ba amma in kai da niyya ba shi da kifi a addini ba shi da kace kawai akwai wanda za ka ya tsara sai yin ka sujjada kalle dadewa yake a kanta ma anzala Allah biha min sultan to shine ma da yake banda kaiwa ta karatun sallah ita wannan tana kun tsawo wal qa'uda da zaman da yake yi dan wato dan dan dan dayya su suna kun tsawo qariban min as-sawa wato wannan su ma za ka suna da kutanci wajen tsawon tsawon addu'a da yayi a dayya da kuma tsayawar da yayi a sallarsa sallallahu alaihi wa sallam to wannan abin da zamu koya a wannan hadisin shi ma abubuwa ne kamar guda hudu ko biyar abu na farko shine an so mutum ya rika bibiyar halayen annabi alaihi salatu wasallam yaya annabi yayi kaza shin wata da tijuwa na je siyar littafi bara tana ta zo ce ita ta tijuwa ce sosai a kurmi ta ce a bata littafi na addu'a ina tsaye da tijuwa sosai izai ni goje take wacce annabi yayi ba tana tana kawo da jabo wacce annabi yayi ita take so to wannan shine wato tsari da kyau wallahi na ji ba ina kallon matan cewa wanda annabi yayi ita take so a bata ita ba ta so a kada mata lokaci domin ta ga annabi aka aiko mata kowa zai iya zai iya zama a cikin kofi in rubuta littafin addu'o'i da kaina kuma ni zai kirkira an yi gwaran jina a cikin saka a kasuwa a rika siya na ga dama ga mata rabbaruni da ko saba'in da biyar ko kaza ya danganta da littafin da ne na abada da hawa za wanda za ka duk abubuwan da zan tattaro a ciki ba za su kai kalma ɗaya da annabi ya faɗa ba eh can ba za su kai ba to shi ne to kaga wannan yadda sahabbai ke kokarin bibiya na ayyuka annabi alaihi salatu wasalam da maganganun da dan su koyi bibiya suke yi sannan abu na biyu kwaɗayin sahabban rizwanullahi alaihi Allah ya dade su na wajen bibiyar maganganun kwaɗayin su ya fito karara mun gani a wannan kai tana gaya ma har tsawon iya adadin mintuna da lokacin da annabi yake kaiwa a sujjada ko rukuni ko tahiya ko tsayuwar sallah sun halarta ba kai baka taba gani ba amma yanzu idan ka kiyaye hadisin sai ka rika gani wato ka rika halarta da sallah annabi alaihi salatu wassalam a zuciyarka sannan yana nuna mana falalar sahabban har yau wajen kirdado da suke yi da tsirawa annabi ido da suke yi yana ibada idan suna zaune su da shi ba ka iya tsira maka ido ba ka kallon sa ba iya tsira annabi alaihi salatu amma idan yana wani aiki kallon sillar ta bayan zane to kallo suke kwabo da kwabo amma idan yana zaune ba a iya haɗa ido da shi saboda kwancinar annabi alaihi salatu ba ka iya haɗa ido da shi sannan kuma kaga hadisin ya nuna mana irin yadda suke da amana wajen nakalto abu idan za ka faɗi maganar ba sai an faɗe ta kobo da kobo yadda annabi ya yi ko yadda ya faɗa shi za a ka'idar malama hadisi za ka idan kace annabi ya ce ko da synonym ce to malama hadisi suka zo sai sun ce auka ba kala yanzu misali idan sahabi yana zaune sai annabi ya ce wa wani gawo taki taki to idan wanda zai rawaito hadisin ya zo ya san cewa kai taki amma ya manta kalmar sai yace annabi yace mar jike duk ba dai bane to sai yace ko kamar yadda annabi ya faɗa ba zai shiru ba domin ya manta ta kamar mai kalmar ita ce dai ma'anar da yake amma wallahi sai ya ce auka ba kala domin gudun kada ya fara cikin wuce ya samu kujerarsa da kansa man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar wanda yayin kariya daga zai ta da gurin zaman sa auta haka annabi to gudun wannan gaji ba anan da yake amma dai sun kiyaya sai sun kiyaya amma yanzu wani ba ruwan sa ga littattafai nan ɗaliban ilimi duk suna da su za ga an littattafai aka rubuta akwai al-mawdu'at daban-daban da malamai suke akan waɗanda suke wa annabi kariya shaukani ibn al-jawzi malamai da yawa duk suna da su wanda za ka ga kawai hadisai ne wanda da aka samu a wannan lokutan wanda ya samu kudi wanda ya shiga kawai gurin wani basaraki ya ga yana wasa da tattabara sai ya haifa na ji annabi ya ce wanda yake wasa da tattabara kawai yake jiro hadisi a lokacin kirin malam malikin nan shi kuma basarakin yana da ilimi sai ya aikata tattabara shi kuma ya magudana kawai yake a yanka ka to akwai wanda inda kan ka karkata kai a matsayin ka na mai kuɗi ko wani mai wanda sarauta ko wani abu kawai sai a cikin ruwa ne ya ce ai annabi ya ce na ka dace wata riga kaza sai a ce annabi ya ce wanda yake sa irin wannan rigar ai rana alkiyama yana guri kaza kawai to da an samu irin wayannan sai ta ba a so ka faɗi magana an baka da tabbaci a kanta sannan kaga wannan hadisin yana nuna mana dalili ne akan wajen tawaitawa a wayannan sasannin na sallah cewa an zo sannan an so mutum ya tsawaita tsayuwar da addu'ar da ta karfi hadisi na gaba an sabit al-gunani an karbo daga sabit al-gunani abu muhammad ake ce masa in kana magana talibai mutum uku manyan taliban anas dan malik manya to shine na farko sabit al-gunani ba al-gunani za ku jana ga masa to wannan sunansa sabit bin aslam al-gunani mutumin basra ne yana cikin manyan manyan malamai sannan yana cikin manyan tabi'ai mutum ne da yawan bauta ga gudun duniya yawan bauta ga gudun duniya shi ne wanda yake cewa ya ubangiji in har ana yin abin da nake roƙon ka in dai har ana yin sallah a kabari na ina roƙon ka ka bada dama ci gaba da sallah a kabari shi zai sallah yana jin daɗin sallah zai yi a kabari ma ya dora da sallah shi da a cikin ɗalibansa bayan bayan ya mutu da jimawa wani ya yi mafarkinsa ya gaishe yana sallah a cikin kabarinsa kaga ai kabari barzan barzak ne wa min wara'ihim barzakun ila yawmi yub'athun amma saboda yake yake san sallah burin sa kawai da ba na sallah a kabari yana roƙon Allah wannan wani ɗaliban sa bayan jimawa da mutuwa da yake ya gaishe yana sallah a kabari a mafarki to shine sabitin gunani hadi ce zai ne gudun duniya kuma ga ga kokarin wato gobe Allah ba da zai abin da zai baka mamaki har sahabbai wasu daga cikin sahabbai sun yi ruwaya da gare ba iya tabi'ai ba domin an ce ya da gamsi Anas dan Malik tsawon shekara arba'in kaga Anas bin Malik ai yayi tsawon rayuwa sai da ya makance a karshe ya bar duniya to ya da gamsi da annabi Anas dan Malik ya da gamsi annabi shekara nawa kace 20 to wannan shekara 20 din gaba ɗaya sai da ya ciwo a sabitul gurani da domin shi dai da rinka zauri duk wani abu da Anas dan Malik ya koya gurin Annabi alaihi salatu wassalam sabit ce da shi ma ya koya a gurin malamin sa wane mutum saboda haka yana da fadailin ka duba siyarwa alamin dubala Imam Zahabi ya kawo abubuwa masu yawa a kansa masu ban kai dama amfanin siyarwa alamin dubala shi ne zai sa wato karka koyar ɗabi'u masu kyau a gurin magabata za a ga wasu yadda suke yi kullum sai mutum ya karanta mutum ɗaya a cikin wayannan mutanen da aka kawo a littattafan kullum ka karanta mutum ɗaya kawai ka gani za ka koya a cikin rayuwar ya rasu a shekara ta ɗari da sha bakwai wasu malamai suka ce shekara ta ɗari da ashirin da uku ya rasu to shi ne yake cewa Anas bin Malik radiyallahu anhu an karbo daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda kare yake inni la adu an usalli bikum kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli bina inni hakika ni la adu ai la uqaffi ba zan ta ita ba ba zan yi safa safa ba inni la adu la uqaffi ba zan yi safa safa ba kaga yana kudaitar da mutane ne wajen wato rike abubuwan da zai koya musu na sunna annabi yanzu yake ba zan yi wato saba saba ba wajen al-usalli biku da yi muku sallah kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya salli jira irin wanda annabi alaihi salatu wasallam ya kasance ne mana abin da yake kenan ba zan yi saba saba ba ba zan yi wata wata ba ba zan ja da baya ba wajen yi muku sallah irin da annabi alaihi salatu wasallam قال ثابت في ثابت يجي فقال أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه في ثابت البناني يجي شوف ni na da Anas dan Malik yana yin wani abu da ku ba kwai ya ga ya waɗanda suke gurin na da Anas dan Malik yana yin wani abu kaga yana so ya ga ya musu cewa shi ba Anas din nan a gurin Annabi ya koyo sallar da to na da Anas tunda shi Anas ya gani bai ga Annabi ba na dan yana yin wani abu da ku ba kwai a sallah kana idan rafa ra'sahu ya kasance idan ya dago kansa min ruku'i daga ruku'i in ka saba qa'iman sai ka bu a tsaye sami Allahu liman hamida ba tattare da ga shi yana kiran ƙara tafiya ba sai ya gaba a tsaye alal aqal kamar da aka ya ba a ruku'i kai da tadbiri uku to haka shi ma alal aqal kai rabbana sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamdu hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi a takaice kai wannan in kai iya wannan ba gabobin ka sun koma in kai iya wannan ba gabobin ka sun koma ba wai ana dagowa karkashin shirin tafiya ba eh za ga mutane har shi eh har rawa rawa ake mutum yana motsa wai shi yake liman na yi gaya muku akwai masu kiran liman ba wanda akwai wanda kuma zuwa shi kawai su dora su gojin in ya ga dama ya ga wani ya ga dama ya tsaya su tattace sallan nan ba gaba ɗaya ko in aka ɗaura yau ka shekara sittin ɗin da kai gaba ɗaya ba kai sallan shekara ashirin ba auna za ka shiga cewa ne ta an yi shekara ashirin za su ta da yawa ba gaba ɗaya sallan awa ɗaya kake a rana ba ko awa ɗaya da kwata domin kudin limamin da ya zo ya sallah kitabi yanzu ya haura kuɗi goma sha biyar in aka fito wajen zuwa zai su koma su zauna amma dai sun ban bita ko da bilaji in dai aura minti goma ce sallar ba minti goma ce to ai na a jima ma ba a gwani a banki ma a minti goma minti goma to minti goma sau biyar ko awa ɗaya ba bai ba to to a banki awa ɗaya kullum sallar awa ɗaya kake a cikin awa goma sha biyu da kake banda na banki a kyale goma sha biyu ba tunda ka ga za a ware na banki a cire awa takwas ɗin bankinsa ko awa shida amma ita waya ana ba ta awa goma amma Allah ba shi da awa ɗaya a rana na sai ba shi ya zo ka je da eh sai ba shi akwai wanda na ga suna yawo ba da bawa ban dan kan ba ya sauka eh yawo take da shi kaga ai ba zai sauka ba kawai dai da ba laifi ya kare to ai da yawa ko wallahi kuka je kiyama mutane da za su tsine wa waya ko suna da yawa yadda za a tsine wa waya kuka je kiyama ya fi yadda za a tsine wa talabijin bare kuwa domin talabijin yanzu akwai gidajen da babu ita amma yanzu da san kauye da tabbuci kowa da waya a hannunsa akwai gidajen da akwai talabijin da tana da amma sai a kwana uku ba kunna ba ba kunna ta ba amma waya kullun kullun ne ya kunna ta ana annabi wa atrafan nahari to kaga ko da take ce ubangiji sai ga da'awa nawa kake kwata kwata na bulbulin nan da ake doje gurabi ba mai wanda za su doje ba gudu dan ga bidi da aka samu to farin da ba ka yi da su sai wala da na bula to shine problem to shi da yake cewa kana idan raba ra'sa min ar-ruku'i in ka saba qa'iman ya kasance idan ya dago daga ruku'i yana kaguwa a sai a ta ya kulu al-qa'id har sai wani mai magana wani mai magana ya ce annatiya ko da ya manta ne a iya samun wani ya ce anya ko imamun nan baban ta ba ko wannan mai sallan baban ta ba cewa dagowa ya daga rukuyi ai ga ya da tsini wa idza rafa ra'sahu min as-sajdati makasa haka idan ya dago daga sujjada ta farko shi ma sai ya zauna hatta ya kula al-qa'idu kan najiya har sai mai magana ya ce anya ko ba manta waye ba saboda jiba waje kuma ba manta waye ba kawai so yake wato ya ambata Allah baya so rabu da tattaunawa da ubangijinsa to mun ajaji yake da Allah da kujiyar da sallolin su ne ni ba su wata salatin nabi ne na farko hadisin yana koyar da mu wato koyarwa na gane da yadda annabi alaihi salatu wassalam yake gudanar da sallarsa sannan hadisin yana gaya mana cewa an fi kiyaye ilimi ta hanyar yin sa aikace da abin da aka zo a koyawa ɗalibai a aikace ya fi zama shi za a malamin fiƙo baya rabo da irin da ya zuba da wasifatu do'in nabi in dai ya kware a koyarwa to yana da ko buta ya gwada aikace a gaban yara yana da kowa ya fita aikace yawa za ka ga ɗaliban islamiyya mutum wani bai ma kiyaye a cikin ba amma ya kiyaye yadda malami haka ake koya yara karatu in kuma ba ka wannan gaskiya karatu kare da su wasu da yawa a kwando kake zuba bayan ka gama bani na alwala to zo kai da ka sai ba ba kai wa yara to dauko dutse ka gwada ko kasa ran da aka zo sallah ita ba kai gudu za mu zo mu je da suke ita ma sallah a yi ta a yi tafi sannan wato ya halatta mutum ya zo yanzu ko ba lokacin sallah ba ka yi sallar nafila don ka koyar da wasu dan koyarwa ana iya kirkiran sallah a lokacin ayi ta ko da lokacin ana yi sallar nafila ya halatta sannan wannan dalili ya bisa nuna cewa wanda yake karanta da kai yayin da yake nuna abubuwa ya halatta ka kalle shi da ka ga yake shi ma ya fito da wannan tsarara sannan hadisin ya koyar da mu kwaɗaituwar sahabbai wajen koyi da da kankame sunnar annabi alaihi salatu wassalam da kuma kwaɗaitar da mutane a kanta ba sa tsayawa iya su kaɗai suna kwaɗaitarwa a kanta na'am an anas bin malik radiyallahu anhu an karbo daga anas bin malik Allah ya kara masa yadda tsari ce ba sallaitu wara imanin kasu ban taɓa yin sallah a bayan wani liman ba tun da nake wanda yake a kabba salatan mafi sauƙaƙa sallah wala a tabba kuma wato mafi cika ta ga ta mai sauƙi kuma ga ta cikakkiya ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam iya da annabi kira da abin da Allah subhanahu da gare bai taɓa ganin mai sauƙaƙa sallah kuma mai cika ta ba shi ne malamai ke ta bayani akan wannan na ja gaya muku musamman sallar bayyane sallar da take a bayyane idan mutum ya zo yin sallar in Allah ya ba shi daɗin murya an bayyana da kyau ko in yana da daɗin murya wajen yin karatu to ko da ya yi misali ɗaya zai iya yiwa ba zai gajiyar da mutane ba saboda wannan sautin ballantana kuma a ce wanda suke bayan sa suna jin me yake faɗa domin babban abin da yake ɗauke ba jin nauyi a sallah shi ne jin ma'ana yayin da yazo kamar kai ne kana kallon shi ko ba ka ka gama wannan biyu sun ka gama da sai so kake da kashi na biyu ko ba haka bane to shi ma wanda ya san Allah ba rubuce sarki ya san Qur'ani to wallahi yayin da aka zo ɗan da ta farko a aya suratul yusuf to so kake a shiga ɗan da ta biyu ina ga ba so kake a shiga wannan daga wannan ya fito din a koma wani to kowa da inda yake borewa kai kana zo a wancan filmin da kake kallo daga wannan ka koma a kowanne na na tsaya gurin wani mai electronic na jera ai bai ne bacci ba ne yana wallahi bai ne kalli guda 23 sanne ya kwanta bai kwanta ba yake hudu zaura yana bayani kun wanda ya kare ya dora da wannan wanda biyu ne daga wannan sai wannan sai wannan to yadda yake jin wannan annabiwar haka wajen suka ji na zalla suke jin daɗi yayin da wani yake karanta alƙur'ani idan ka ga mutum yana gajiyar da mutane ɗaya biyu ne ko dai bai iya karatu ba kun bai da kyau ko ba shi da cikin wani ba ba karatun ko kuma ko da alaran ma da hadi zanni to in dai karatun da yake gaggar aiki yake to gajiyar da mutane gaggar da karatu yana gajiyar da mamu yana gajiyar da amma yin da wannan jisa annabi alaihi salatu wasalam wani lokacin haka wajen ce ubangi zo kai mun karatu Ubay bin Ka'ab zo ka karanta mun Qur'ani Abdullahi bin Mas'ud karanta mun Qur'ani Ya Rasulullah kai aka tauka wa bai ce uridu an asma'ahu min ghairi ina so in ji wani ya yana biyawa ni Qur'ani duk iyawa ka ko to in wani yana biyawa ka ya fi maka da ya fi ma da saboda haka wannan shi ne to shi ne ba da zai ce idan mutum ya zo ya dauko sallar irin ta annabi yayi a ce ba annabi ya karanta ai mun biya za ta yi wuce hadisin da na ya cewa a raka ne ya biya raka a aya ɗaya da ya dace zai yi tafi da yaro da kuka a baya gurin mata sai aya uku ko mun faɗi wannan hadisin Aisha murtal mun faɗi wannan to kaga wata ran mutum ya ce zai tabbata wannan kawai aya ɗari in ya ga Allah ya babbaiwa ta murya to amma malamai suka ce in kana tare da wa musamman mu irin mu yanzu to sai a zanar kamar yadda muka yi muka yi yake idan zai gado gobe sura ya gama karatu yau jama'a gobe aya ɗari zan biya a raka a farko ka ga ka ga dama ka zo in ka ga dama ka canza masallaci dan yayi musu suratul arab a sallar magariba gaba ɗayan ta ya gama karatu da su jama'a gobe wata sunna za su aka yi jibi yace suratul arab zan biya a sallar magariba kaga ya tarar ba za ka zo ka rika kaki ba domin ya gaya ba suratul arab ba ibnu rabi to gaba ɗaya a sallar magariba ne kwarai kuwa na amma ka ga da kafiraman zai yi ka ga dai wato yadda yake da shekara wajen tamanin da wani abu Allah zai zai yi zai yi muku irin wannan limamin dan na san shekarun bayan da Abraman yana da wannan tsufan nasu da kuke gani yana daukar da tuwa ya tafi don sallacin da ya zana doguwar sura wata ran muna yi rubuci amma dakta wannan abin yana da alaka da da lakcar duka lakcara ne za ka daɗe a sai kana bayani sai ya dariya kawai kai awa ɗaya da rabi awa biyu kare mutane lakta ha ko da yake ba ba nan take ba kai ma awa ɗaya da rabi kake kana kallon ballai barai ko ba wannan bane kawai kawai dai kwaɗayin abu ne awa ɗaya da rabi yake yana kallon ballai kawai abin a zuciya ne shi za wani abu da ya ba ni sha'awa ran da za mu rufe littafin nan wani abu da sai daga cikin matasan ya faɗa ko matasan ko garan da za mu sauke littafin malwaji sai aka yi ruwa to kuma ba mu yi niyyar cewa mu kawai za mu kai za mu yi kaci ba to ɗaliban sai suka yi hidima aka kawo kaji da donut da meat pie abinci wallahi kaci saboda haka ban san da wannan ba kwata-kwata sai na ce to kun ga wannan abu mun ce mutane a masallacin mu zai ba cewa idan an yi ruwa sai ku saboda sai a tunani na ba wani abu da za ka kawai ko ko miji ya komai ba sai suka zo ni ba ku zo ki shawara da suka zo sai ɗaya daga cikin su ce malam muna zuwa balfa ana ruwa bi hawa ɗaya da rabi a ruwan nan kawai a karatu ruwa wannan abin ya karfafa mun biyu a kwarai da kuma suka zo duk a haka muke karatu muka cika duk muka sai ya nemo mu yawa ai ga masa da ya ji to saboda haka wannan ji abu da yake zo mutane su ka halartowa ke ni ba ji aula in dai zaka je wani abu wanda wanda ba shi da fa'ida sosai ka tsaya ya kamata a wajen kun Allah gaba da yimma amma wallahi ba ma iya wa mutum da yake zuwa layi yanzu na karɓar su ko lafiya ya hawa uku yana gudu za a ba shi dubu takwas ne ko goma dubu goma sha biyar ko ishirin ya awa uku ladan da zaka samu a sallah ya kuwa nan dubu biyar ne ba ka bi ba amma mun fi yadda da abu zahiri ba wanda yake da ba na Aji ake ta haji ta ji ba, ta ji to alaje ya haji ke karɓar ta da yanzu da nake gani ta kara ba su ba ya kuma fitowa. To da ji ake ta haji gaba daya. wane mutum abin dawa a rai Allah ya sa mu dace to sai ce to kaga wannan hadisin da yake koyar da mu cewa hakika saukakawa a sallah ga masallata sunna ce ta annabi alaihi salatu wasalam annabi yana mura'at yana bibiyar kwasto batun sa na sallah yana kallon yanayin yanzu akwai lokacin da yanzu ban ya tube yanayin da aka zo aka yi karatu na alkiyama kowa jikin sai sai don ya tashi sai muku karatu kaɗan saboda ya kowa jikin sai yanzu ran da ake misali wata kila wani da ya shigo masallacin ya raba kowa dubu biyar biyar kawai zai yi tilawa wani ko ba wanda zai biya kai domin akwai kuɗi a jiyoka to irin wannan abubuwan ko wani abu da ya faranta wa mutane mutane na nishaɗi to irin wannan abu shi ne suke wani imama da mu je zuwa to sai yace mala yace amma wanda zai sauƙaƙa sallah bai tabbatar ya cika wajibai duk wani abu da wajibi kar ya dace ya sauƙaƙa kuma hadisin jabi da annabi yace in ka lokacin da mutum yana liman yana hutuba kai tayyiyatul masjid amma ka sauƙaƙa wata kila ka biya fatiha duka sallah ka sauƙaƙa kar ka dauka sauƙaƙawar ana rubun ka tauye wani abu a komai ya cika in ka zo rukuni ka yi guda uku ya isa in ka saba yin goma ya yi uku yanzu ya isa kuma ka yi ka ce subhana rabbiyal azim kawai subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ne ko subhana rabbiyal azim wa biya fi komai makon subhana fil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati da ki take yi kaga wannan yayi daidai da guda uku can ba ko to sai kawai ka tafi ne sai kai dawa duk lokacin da kuka dace a kai dawa ake ka ciro wani abu da yake da tsere kai amfani da yayi sai dawa a sujjada komawa yin da komawa sai kai rabbi jilli rabbi jilli ka kai da sai kuwa Allahumma jilli wa rahmi wa adili sai kuwa kai wannan doguwar sai ka dau wannan ne guda biyu kawai ka koma shine sai kai dawa eh kaga kowanne ka yi masa abin da ake bukata yayin da kai sujjada ka dawo ai ka zauna ka daidaita kuma sannan ka koma shine abin da ake kira al-tajawuz hadisin yana nusar da mu irin tausayin Annabi alaihi salatu wasallam gaba su sallah Annabi yana tausaya mu da ya ga yanayin da ake cikin ranar da aka je duk mutane sun dare ga gona shi za a yi da wani ya kai kara ya dare gona ya zo ya da mu'az ya ja man bakara ya sallama mutane suka rika munafiki ne ya je ga Annabi Annabi ya ce abatanun an da ya mu'az kai fitinan ne yana ga mu wannan kai fitinan ne ya kai mu'az saboda shi ya ga ba zai gane sallabe su yi wa yake ji to shi ne na'am sannan wannan hadisin yana rusar da mu a ke zamanin annabi ba ya masallaci annabi ba ne kawai akwai wasu masallatan a wasu wuraren ko ba haka bane yawwa yana rusar da mu haka sannan kuma yana nuna mana halarci cewa ga wanda ya bi falala ga mai bin da falala halarcin bin wanda aka fi falala sallah duk da wanda ya fi falala ya yana nan kaga annabi alaihi salatu wasalam da raya amma aka ji aka bodi liman idan ana maganar limamai akwai wanda ya ga annabi ne to amma an ji an bodi limamin da kuma kuma annabi bai hana ba inda dai sallar da kai to yayi shikenan kawai abin da ake nuna ana ji kilawata Abdullahi bin Zaid al-Jarmi al-Basri wannan abu kilaba din haka ake fadarsa da kasrul kaf sunan da Abdullahi bin Zaid al-Jarmi mutumin Basra ne tabi'i ne shi ba yana cikin manyan malamai mutum kuma masanin fiqh an ce mutum ne kana magana ba ta hankali hankali da gaske to ana sai ba yadda za ka lissa ba mutane ba ka sai ba sannan yana da ya da jihadi sai da yawa shi ne aka tabba neman za a yi naɗa shi mukami sai ya gudu ya bar garin gaba ɗaya koma can aka neme shi aka rasa ya gudu kun ji yadda ake ko yanzu kai ba a baka kwamishina ba kana korafi to shi da aka zo ko ba a baka wani mukami ba kana korafi shi yanzu mukamin za a ba shi kudi ya bakarin gaba daya sai da ya tabbatar an ba wani ya dawo amma mutanen mu yanzu kaga akan su sai a yi fada akan su za a kashe mutane akan su za a yi tsadi kan su za a yi kokari komai ana yi akan mukami kawai akan sa za a yi doguwar gaba saboda bukari mun ji magabatar da akwai wanda da za a yi ban alƙalanci ma babban malami ne sai dai goma ya riguna sun kai goma ya sa a cikin sa ya sa rawanin duka a kansa kawai ya hau dokin kara kuma za ga shi nan zai buge ko aka ce malam ya hau kai sai dai ga an kada wani ya ajiye riguna ya ce haka kawai su magabata haka ce amma mu yanzu a kan bukari komai ana iya yi komai wallahi da a ce waɗanda suke hawa mukamai na mulkin jama'a sun san bala'in da suke karɓa ko Allah ba za su karɓa ba to nauyin jama'a ne wayannan jama'ar ba gaba ɗaya sai Allah ya tambaye ka haƙƙin su duka gaba ɗaya kowa yana da haƙƙi a kanka in dai shugaban ka ne kai wallahi yana da haƙƙi a kanka ko ka sani ko ba ka sani ba balle kana ma ka sani tunda kai da za ka yi to kowa na ka ne kowa yana da haƙƙi a kanka duk wanda ya je da matsala akan wani abu da ya cancanta ka kula da abun ba kai wace Allah ya sai da kai a kansa sai da Umar bin a akbaru Umar ya labaran da ya da Umar a jagoranci da mulki ya yi mutum ya tsora ta wallahi shi za ka ga baya ba kullum bibiya yake in ya saka gwamna kana yin wani abu da bai gamsu ba zai shige ka in yayi bincike ga ya gamsu sai da da kai sau biyu yana sai Abu Hurairah akan kawai misunderstanding ba wai wani kudi ya tura a kawun ɗinsa ba haka ba sa'adi bin biyu a ƙarshe samu labarin cewa ya sa kofa a gidansa ya tura wani sahabi ya ce zai balle ta yana fitowa da ba ma balle ta haka wuce cewa ya kunna mata wuta kofar gidansa ba kofar gidan gwamna aka kunna mata wuta yana fitowa da ya an kunna kofar gidansa wuta ya ce wannan aikin amirul mu'minin ne da suka haɗu ya ce kun talaka na neman ka je sun buga ya ce ana bugawa kun ji bayan da ake yi wannan shi ne duk wanda ya zo ce ma zai mulki irin na sai na umar ya haɗu da aiki sai na umar baya bai hanyar da raƙuma suke suke da ya gyara domin kada Allah ya tambaye shi yana kuma ne sun tuɓe mu a hanyar Kano zuwa Abuja mutum ɗari nawa ne dubu nawa ne suka mutu duk fa sai Allah ya tambaye ka duka to mutane ne ke wasa da mulki Allah idan mutum ya samu mukami yanzu kamata yake gaya ma gaskiya sai in dai ba murna sannan dai ba jaji murna shi ne saboda yanzu kai ne alfa al'odega wannan jiniyar akwai daɗi eh idan ka to kowa ya matsa ka wuce tana da daɗi wani a gaya min wani labari ran da aka sauke ran da aka sauke ran da Obasanjo ya mika mulki waye ne kawa ba har ne ko yar addu'a duran da ya baki ya fita daga ikin waya a ranar yare da kansa saboda kowa ya kade ba wanda ya ya kai sun tabo a hanya wanda ta ce kaya ta baki duk wanda ya zo har sanar da shi wuce shi aka ce sanar da ɗaya ne sai ya shiga ba wani sanar da ɗaya ne sai ya ce rake ne da zai ba da ba wanda ya tsaya duk da sai wayannan kawai waɗanda aka tattota su kaɗai amma kowa ya ɗaɗe lau da wasu ne gari ka ma wasa na kilaika to su magabata gudun mukami Allah ya ba ta su kawai sun san Allah zai tambaye su kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wal imamu ra'i wa huwa mas'ulun sun yadda da hadisin da gaske ai ko gani yake da Kano sai ka dura to shine inda matsalar ta faru to wannan Abu Kilaba din ya gudu ya koma sha ya gamu da abai da yawa ya koyi karatu a gurin shi ma kuma tabi'ai da yawa sun yi karatu a gurin ya riga shekara ta wato shekara ta ɗari da shida ko ɗari da bakwai bayan hijira to wannan shi to me faru sai ce قال إني جاء مالك بن الهويري في مسجدنا هذا دعوا أنا أجي أقول جيبوا حديثا تأتي كوين صلى الله عليه الصلاة والسلام أقول مجمع كني هو حديثين كني حديث مالك بن الهويري دولنا أفضل جاء لجوه da kuma hadisin musiu salatu da hadisin Abu Hurairah wayannan sune jigo wajen koyon sallah kamar yadda na sai na Usman yake jigo a alwala to haka shi ba wannan jiko ne wajen koyon sallah eh eh abu wala da yana gyara da kai wannan shi ne to sai ce a Malik bin al-Walid bin al-Sina ibnu Husayn ibnu Auf ibnu Junda al-Laythi ana ma al-kunya da Abu Sulaiman ya zo gura Annabi alaihi salatu wassalam ya musulunta ƙarshen rayuwa annabi dan kwanaki yayi da annabi alaihi salatu wassalam yana koma ga rubu bai jima ba annabi wa duniya ɗan kwanaki ne bai ma kai wa dalili ba shi ka ake ɗaukar hadisin sa matsayin jigo domin annabi ya koyar da shi ne a ƙarshen rayuwarsa an fahimta da kyau ko to shi kuma da wannan dalilin wasu malamai ta kafa hujja da wani bangare da za mu ji kuma da ya zo ya mutum da ya zauna da shi tsawon kwanaki da za su koma sai annabi alaihi salatu wassalam ya naɗa shi ba ya je zauna a basra to me ba bari mu ji yace malik bin al-walid ya zo wannan masallacin namu inda abu kilaba fakali yace ni la usalli bikum yace zan muku sallah ji malik bin al-walid zan muku sallah wa ba uridu salata yace wallahi ba yi niyyar yin sallah ba ban da ba ta ba domin ba lokacin sallah bane shi za na faɗa da cewa za a koyar da sallar ya halatta ko ba a lokacin da bane za a koya yara bayan la'asar likit sai kuma islamiyya ne ya halatta to shine yake wa ba'u yi salata ba wanda ke yin sallah ba kawai dai zo yake in koyar da ku salli kai ba a ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli zan muku sallah irin yadda naga annabi yana yin sallah irin ta zan muku fa qultu li abi kilaba sai nace wa abu kilaba kai fa kana yusalli to ya ya kasance yana yin sallah to kaga abuwan na abu kilaba din da yake ne cewa zai yi wa mutane da ya gani a masallaci irin sallar annabi alaihi salatu wasallam sai mutane suka tambaye shi yaya annabi yake sallar fa kana sai yake misra salati shaykhina hada irin sallar wannan da tijan namu malik bin al-wayl irin da kuka gani kobo da kobo irin da annabi yake yi yace wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu min as-sujud qabla an yanhada annabi ya kasance yana zama idan ya dago kansa daga sujjada kafin ya miƙe me yake nufi da wannan shine malai yake a ranar da shaykhihim aba yaji abu bin salima al-jarbi awwal wannan dattijan da aka ga yana sallah yana nufi yana nufin wannan dattijan namu shine abu bin salima al-jarbi wa yuqalu abu yazid ana ce masa abu yazid to na irin zama ne bayan ya dago daga sujjada kafin ya miƙe a sujjada sai ya zauna shine jilsatul istiraha jilsatul ba a cewa jilsatul istiraha kuskure jilsatul istiraha ana yin da ne a raka'a ta ɗaya da ta uku shine idan mutum ya yi sujjada ta farko ya dago ya yi ta biyu ya dago za ku go su maimakon su miƙe sai su zauna in aka ɗan zauna ɗan lokaci kankani sai a miƙe shine jilsatul istiraha to malik bin ruwairis mutane da yawa hadisin ya kai wasu mutane suna cewa ya kai hajjin da wasu da yawan mutane su rawaito shi mutum goma sha biyu sun rawaito hadisin jirgin da zai kira to amma wannan hadisin ya janyo imam abu hanifa da imam malik da imam ahmad bin hanbal sun ce gairu mashru ba a aiki ne ba za a yi aiki da jirgin da kira me yasa suka ce saboda lokacin annabi ya manyanta gashi shi ma malik bin ruwaidi ya ga ma sai da annabi ya manyanta kamar ibn al-qayyim mun babbata wa shi ma ya yake jo magana a cikin a cikin zabil ma'ad ya yake jo wannan magana an fahimta da ko cewa shi ne dalilin cewa sai da annabi ya manyanta ya girma yanzu kashi yana wata shi ne yake huta sannan ya rike shi kuma imamu shafi ya ce yake ba wani zancen wannan magana da kuka faɗa tana buƙatar dalili kawai sunnar annabi ne annabi yayi ta aikata kawai ku yi ibn bulakin da yazo yace maganar imamu jabi da fito shi ma imamu ahmad bin hanbal a karshen rayuwarsa ya canja ra'ayi sai canja fatawa yace shi ma ya dawo cewa sunnar annabi to da kaga zaka ce da imamu shafi da imamu ahmad bin hanbal a wata magana da maganar ta biyu jadida ba kadima ba a maganar da dalila ya ce cewa shi ba za ka yi jiddatul istiraha muhallin jaji shine ka bayyana da kyau albani ya kawo asbatu salatin nabi dukkoju suna wajabta cewa wajibi ne duk sallah sai kai amma ka bayyana da kyau cewa na buga mutuwa da cewa jiddatul istiraha babu zancen tsufa a cikin ta babu zancen rashin lafiya an bayyana sunna ce ta annabi alaihi salatu wasalam idan kuma mutum ya yi yana tsarin lada idan bai ba bai yi ne ba shine kawai me yasa zaka ce zaka nuna cewa idan da yake ne ne wato ma hadisin mutiku salata da zamu ji a sati da zamu zo na sama dan sati ne zuwa babu da karatu saboda sallah saboda haka na sama idan mun zo wannan hadisin zaka ga da annabi ya koya wa wannan da ya kaga yin sallah bai koya masa sirrin istiraha ba wayannan dalilan karke su zaka zauna da kowa lafiya kai wanda kaga yana yi karke bai inkari domin koyi da annabi yawa wanda kuma zai ba ba zai je ba domin annabi yayi sallah haka shike an fahimta da kyau ko yawa jilsatul istiraha shi za su ce ce ba wannan da wuju kawai jilsatul sunna haka wasu suka ce jilsatul sunna zama na sunna ina ba ta an gane to wannan shi ne babban jigo babban dalili da yake nuna cewa ana yin jilsatul istiraha a wannan hadisin da muka yi an fahimta da kyau ko to kaga kaga hadisi zamu koyi abubuwa da yawa cewa ya halatta ka koyar da mutane wato koyarwa a aikace domin ya fi zama ya annahu awdahu min al-qawl eh ya fi zama a cikin kokolwa biye da aiki fiye da magana sannan kuma a wannan zaman da ake magana a kai shine tisatul istira ana yin zane a raka'a ta farko da raka'a ta uku a sallah ne raka'a hudu raka'a ta farko a sallah ne raka'a biyu raka'a ta farko a sallah ne raka'a uku ana ake yin tisatul istira irin wannan ne idan ba mutum bai da ra'ayi kamar yadda muka faɗa a imamu ahmad bin hanbal duk abin da yake sunna annabi ne sai yayi kai ma wajen sai ka dara ko ba ka yi kawai sai kai imamu ibnu taymiya a to ibnu taymiya shi a ra'ayin sa cewa kan je kabo ne bai yana yi to sai kai in baya yi kar kai duk da cewa idan ma baya yi sai kai kuma kai ne kai domin karin sunna kai karin lada ne aikin ka amma dai shi a ra'ayin sa ko ba ka yi kai mun ban yana yi to kai ma kai inna ma ja'ala al-imamu li yutamma bi yaji a wurin karin ayyukan lada ake koyi yace idan bai bada karin ayyukan lada kale shi zaka kike abun ka to wannan dai mun fada cewa matsala ce da ba wani iskali ba rikici in ka bai shi karatu da kyau idan da akwai guraren da aka ce shi dole ne ka shiga masallacin su sai kai dole ne wannan kuskure kuskure a kwadaitar da mutane cewa in kai kana da lada in baka yi ba baka yi laifi ba wallahu a'lam awwal da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure Allah ya ji wallahi na zo mu da hadisin karshe shine yayi eh ba komai ina abin da muke faɗa cewa in zan samu ne kuri fara budi in yana yi in yana yi kare shi eh amma idan baya yi dan kai ba ne shi kai ba idan yana yi ba kai ba shi ma ba ne shi kai ba duk kowanne ba shi ba ta duk dai idan yana yi ba kai ba ba kai ne shi ba idan kana yi bai ba ba ne shi ba ne eh ba komai ba ko shi za yi wani dajiya yake ganin gwara ka bi domin ya zanto kai cikakken koyi amma rashin shi ba ba laifi bane yawa shi ne abin da muke faɗa alaikum salam eh yayin da zai yi eh yayin da zai yi lokacin zai eh shi ne dai yayin da zai yi na'am wajen tsaye tsaye idan ba zai magana ba gaba ɗaya zai ɗauka a zuwan nafula ne idan kuma yana yi yana magana ne to kaga wannan ai ba da sani yawa yawa in yana yana magana ne ba da jin sallah bi yayi a wajen koyarwa yayi zaka iya in kaga dawa zaka iya cewa to yanzu zan yi sallah a aikata ku saurare ni idan ka idar zaka ce me ba ku gane ba yanzu abubuwan da ne kun ga lokaci kaza da na tashi kaza kaza ne bayan kai aikace cewa Allahu akbar kuma yanzu muka zo karatu ai muna faɗa cewa gurin kan kabbara za a ce kaza wurin tagowa da garkuyi a ce kaza ai ka kwatantawa ne amma ba sallah muke ba shi ko wannan sallar annabawa kan minbari yake ne raka ali yake sallu kamar aiki muni kaga annan ne shi da asali shi annabi sallar yayi raka ali sir suna gani saboda abin da aka koya mutane a aikace ya fi zama suna kallo yayi bayan ya gama yace yi sallah irin wanda nake na'am sallallahu alaihi wasallam idan kai da hausar yayi amma an fito kai da larabci ai ya bi an fito kai da larabci idan da mutum zai zo ya ce kira da harshe tabbata ga annabin kira yayi amma dai ya faɗa da larabcin ya fi kurtini ya ji wallahu ala na'am na'am bare ku tambaya ce mai kyau wanda za mu zo kan ta amma tunda kawo tambaya yanzu za mu yi maganar salati ibrahimiya a tayya kaga a malikiya ai a karshe kawai ake yi imamu jaji ya ce a duka biyu za ka na fi kuma gamsuwa da ra'ayin imamu jaji cewa a duk biyu za a yi wa annabi salati dan wannan ni wannan ra'ayi cikin shi na dauka cewa duk tayya in dai ba liman da yake ba to duk tayya a kowace rage wa annabi salati ra'ayin imamu shafi ya fi karfi a nan shi ma malik yana da dan a takaita a takaituwa dan ya kawai za a yi a raka'a biyu farko a takaice ne za a dora da salatin annabi alaihi salatu wasalam amma imamu shafi ya ce sam duka biyu za ko ce bayan da yi ba na ba nan salati to gaskiya na fi gamsuwa da wannan na'am addu'a ba a yi addu'a sai ya farko dole sai an yi ta biyu yawa ko kuma in sallar da raka'a biyu shine za ka yi ba dole bane amma wanda ya zo ne a raka'a farko ya ma ruwa ya warke a raka'a ta biyu ya hafsu sai ne yayi idan kana sauraron liman du'a wuce kibda idan kana sauraron liman yana fara karatu ya dauke ma amma idan bai fara karatu ba shi za ki so zaka bude man kai gajeriyar ka bayyana yawa kai gajeriyar kai kadai ne kai doguwa kana zuwa da yayi kabbara kafin ya fara karatun nan zaka faɗi subhanakallahu wa bihamdihi wa tabarakatuhu wa ta'ala da duk kafin kai ta'awi ya fara karatu sai kai ji in kuma wani limamin ne da zai kaza ma kafa dan in kuma a koye ne to dama ba ruwan kalli ko ya fara karatu za ka domin nan baya ji ba ka jin da yake fada kai ma ai karatu sallar za ka ko yawa yayin da liman yake ji a koye kai ma karatu ka kake saboda haka nan ba ka bukatar ka iya yi doguwar ra'ayi Allahumma bayin bayni wa bayna qadaya kai wannan ko wata daban ka gani wallahi ba'ala alaikum assalam ba daidai ba ne bai dace da suna annabi alaihi salatu wasalam an fahimta da kyau ko abin da yake daidai shi ne kai kai abin ka kaji yadda kanka sai dai annabi alaihi salatu wasalam za mu biya nan gaba in yana karatu a boye ya shiga auna ayata ahyana wani lokacin yana bayyana aya in yana biya wallahi da idza ya gida kawai wani lokacin sai ku ya ce wa ma karaka zakara wa la unsa alhali sallah koyi daga nan zai yi ayatan aw ayatin iya nan zai yi kawai kaga ya gaya muku suratul layl da ke biya shi ma kuma ba kullun annabi yake a gaba ahyana in ya zama kullun to ya zama bid'a abu eh lokaci wayan lokaci ne kawai wani lokacin zai bayyana wannan shine wallahi alam ina ga hankalin mataza annabi mutu wasiya da tsoron Allah mataza su rika layya duk masu aikon ya kamata su yi layya lalle ba ba ibadar masu aure ba cewa madaga su soki wannan muna yau faɗa duk shekara cewa ko mutum ya ce ai ba bai soyawa wa yake ce kaci ai ba wanda yake ce kaci kar ba mutane bayan Allah dan girman Allah ku ji tsoron Allah akwai masu halin da suna nan da hali madaga suna harkar su take suna su rike waya iPhone amma ba za su da yabo wani kwanan nan bayan auren wai tambaya ta yi wai shi ba zai yi wannan da irin magana shine abin da muke faɗa wayan mu je tsaya amma kaka tona ma asiri mun dai wa'azi a bayyana yanzu ka bayan da ke ko ba sai ka nuna cewa ya je ya an yi wa'azi gaba ɗaya kuma yana ji muna faɗa wannan ne saboda ai matasan mu da yawa shekara biyar baya da muka fara mun san matasan da har yanzu ba ke auren ba kuma sun fara layyar suna yi to yi ka muke ƙara faɗa cewa lalle ya gabata ibadar nan a daure a yi wanda Allah ya hore wa layyaba ta masu aure ba ce kawai an gane ko da kai da ba sai daga cikin matsalolin wannan shekara mun je gidan Malam Abdullahi muna zo da wani yazo yana korafi akan wannan fitakar cewa matasa ba ta yi kuma babban kuskuren iyaye sun haifar mana da wannan kuskura shi ne gaba da yin ɗanka ya zazo in ɗanka ya zazo lokacin da kake marka sai ka ɗebo kwano sai ka ce to wannan na wani yana fara girma ka ce to yanzu kai za ka fitar wa ka ce ya ba ba yana zuwa kajiyar kafintoci ba to da haka ya tara kuɗi da shi da zero zero ka gaya ba kai za ka fitar da tun daga nan za ka koya ba to wannan yana ɗaya da cikin gaskiya matsalolin da a lokacin wannan sallar nake cewa to lallai kafin shekara mai zuwa za su yi kokari a cigaba da wayar da kan matasa duk da kai matasa ba sa yi musamman abincin sai zai riga mai yake to ba ya yi kullum zuwa yake gida ya ɗauko abinci kawai ya ci wannan kuskure ne iyaye ya kamata lallai a rika gaya wa ko kana da hali ka taimake ya fitar da kanka ko ya barkaci ko ya barkaci da yawa ba sa yi wallahi akwai wanda ya tafi shi ma sabon aure ne yace wai yanzu shi ma zai fitar shi da matarsa saboda da baya yanzu tunani yake kwano biyu da zai bayar shi da matarsa nake har almajirin ko kula ne sai ka fitar ba na'am na'am anta ma'azuri lasna ma'azuri na anta fakat ma'azuri Okay. an gane ko to saboda haka wannan shi ne abubuwan da ya kamata a kiyaye an fahimta da kyau ko to ya kamata mu tsaya na'am danka a wajen da daban layya da layya sunan da layya in kuka haɗu ko bakwai zuwa kan sunan da layya za ku iya haɗuwa ku yi wannan ka fahimta ko in ya haura wannan da niyyar layya ba ya halatta ta ci ne zuwa insha Allah ba mu da karatu saboda sallah muna roƙon Allah mu ɗauki sarki da sunayen su kyawawa da gobin ka madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen su kyawawa da gobin ka madaukaka Allah ka biya kowa bukatun sana da kai muna roƙon Allah da sunayen su kyawawa da gobin ka madaukaka duk wanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya mu marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙon Allah da sunayen ka jawawa da kofin da madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka kalama shugabannin ma Allah ka riko da hannu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon banta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin